بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن كرته ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادرنا بهذا المهضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wataala da ya sake gama mu a wannan farfajiya ta wannan zawiya ta mai albarka yau muna litinin ne yammaci na goma sha bakwai ga watan ramadan hijira ta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina da shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha takwas ga watan April 2022 miladiya. Za mu ɗaura karatunmu na tafsirin Alƙurani mai girma wadda muke bibiyan wannan babban tafsiri na maulanmu Shekul Islami Sheikh Ibrahim Yas radiyallahu ta'ala anhu yau kamar yadda aka ji za mu tashi akan faɗin Allah at-talaqu marratan Allah ya ce shika da kake da iko ka dawo da iyalinka bayan ka yi shi guda biyu ne kacal shika biyu ne zaka iya yi kai kome fa imsakum bi ma'rufin daga nan ko dai ka rike ta da kyautatawa aw tasrihun bi ihsan ko kuma ka sallame ta shikan karshe kenan tare da kyautatawa wala yahillu lakum bai halatta gare ku ya ku musulmai an takuru mimma ataytumuhunna ku karbi wani abu shay'an wani abu daga cikin abin da kuka ba su ko na sadaki ko kuma na wayansu kayan lefe ku karba daga gare su bayan shika din illa ayyaka fa Allah yuqima hududallah sai dai in kuka ji tsoro ba za su iya tsaida dokoki na ubangiji ba wa in khiftumu Allah yuqima hududallahi idan kuka ji tsoron cewa ba za su iya tsayar da dokokin Ubangiji ba, fala juna alaihi ma babu laifi akan waɗannan ma'aurata guda biyu miji da matar fi mastadabbe cikin abin da ita matar za ta ba da fansa domin ta ba wa mijin hul'i ya zama ta bashi kuma shikenan ta samu ‘yancinta tilka hududullah wannan dokoki ne na Ubangiji yake shimfiɗa su fala ta ta duha don haka ya ku musulmai kar ku kuskura ku ƙetare waɗannan dokoki na Allah wa man yata'adda hududallahi duk wanda ya ƙetare iyakokin Allah fa ulaika humul zalimun waɗannan su ne azzalumai waɗanda suka cuci kansu ubangiji subhanahu wataala ya ce talaqu shi dai shika التطليق الذي يراجع بعده shika wadda ake iya yin kome bayansa kai miji kake da iko bayan ka yi shi ka iya dawo da matarka ka aure ta ko kuma ka ce ka maida ta marrata ne shika biyu ne kawai su biyu in kai shika biyu na ɗaya kana da dama ka dawo da matarka in an wuce ɗaya aka zo na biyu ka sake ta nan ma kana iya kome ka dawo da ita amma daga nan shi ne ubangiji yake shata doka ko dai ka riƙe daga nan sai ku zauna a bakin gaba ko kuma ka saka shi kenan magana ya kare kun rabu kenan shi ne ya ce maratan shika biyu ne kadai ake da daman a yi kome min man tsallaka imra'atan wanda duk ya saki mace falahu an yata zawwajaha maratan thaniya ya samu dama shari'a ta ba shi dama ya tsake komar da ita ko kuma ya tsake aurenta karo da biyu wa in tallaqaha saniyatan idan kuma aka samu kuskure ya tsake sakanta shika na biyu to falahu an ya tazawwajaha har yanzu dai ya samu zai iya aurenta din zai iya aurenta din to anan akwai hadisi na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wadda ma'aiki ya ba da labari irin yadda rayuwan da lokacin farkon musulunci kamar yadda na ga mallam mai sawi ya kawo mai tafsirin sawi cewa a farkon musulunci akwai lokacin da wayansu daga cikin musulmai suka rika azabta iyalansu tunda da kafin saukan wannan aya kana da iko ka saki matarka ko nawa ne ba uku ba uku ne gate ba kuma sai ya zama hanyar cutar da iyalan da azabtar da su sai mutum ya ba wa matansa saki sai ana gobe ta gama idda ta samu daman auren wani sai ce na mai da ke shikenan sai ya mai da ita ba ta dawo ba kwana kaɗan sai ce to na sake sakan ki kuma ita sake sabon idda sai an zo ana gobe ko jibi iddan ta ya kare ta samu ta aure wani sai ce na sake ki na mai da ke sai ta zo gabda ta gama idda sai ya sake cewa na dawo da ke da an yi kwana kaɗan na sake ki sai aka rika yin haka aka rika azabta mata ba a rike ta ba ba a barta sai ta auri wadda zai rike ta ba to haka aka rika wahal da mata a zamanin da farkon musulunci kenan a musuluncin ba baya jahiliya ba a musuluncin hadisi ne yana nan har dai wani a zamanin sayyidina rasulullahi din sallallahu alaihi wa sallam yazo hisham ibn urwa daga babansa ya ba da labari cewa wani mutum ya gaya wa matarsa ba zan wato ba zan rike ki ba ko ba zan sake ki ba har abada haka zan rika wahal da ke sai rika mata hakan sai ana gab idda ya kare kamar yadda na faɗa sai ce na dawo da ke ya dawo da ita kwana ɗaya biyu sai sake sakanta yace har abada baran rike ki ba ko baran sake ki ba ana tsakiyan haka kazam sai Allah ya sauko da wannan aya shikenan Allah ta talaqu marratan daga yau shika da take da iko kai komen matarka ka ce na dawo da ke to biyu ne kawai daga nan kuma an gama shine Allah ya ce daga kai biyun nan marratan fa imsakun bi ma'rufin ko dai ka rike ta ka kyautata zamantakewa ku zauna kan gaba au tasrihun bi ihsan ko kuma ka cika na uku ɗin shi kenan kuma shi kan ma da kyautatawa kai kaji musulunci wai take matan ka zaka amma ake ka kyautata banda musulunci ina za a samu irin wannan malam saki za ka yi ba amma ka kyautata wai bayan ka sake tan za mu karanta a nan gaba kaɗan a cikin wannan sura kaɗan samu in su ‘yan daloli sai ka haɗa ta da su wai don kaɗan danne mata zuciya ka rage mata zafi mata'an bil ma'ruf hakkan alal musulmi wannan haƙƙi ne akan masu kyautatawa wanda suka kai makamul ihsan ka saki matarka ka ɗauki ɗaurin kuɗi masu ma'ana sai ka haɗa ta da su wannan nan anguwan mun ga haka ba wai 'yan anguwan nan bane haya ne suke a gabar da titin nan kusa kusa akwai wata mata ta zo za ta yi karatu a nan lokacin SDI to sai ta riƙa harkan da bai dace ba da wasu maza har labari ya tsallake garin ya koma can garin da ta fito mijinta ya ji labari ba sai kawai ya ta communicating ba ya shirya wata rana ya taho an gaya masa lokutan da yake zuwa da komi da komi mutumin ka ya zo ana communicating har ya zo ya rafke ta red handed ya kama mata kan da ƙato kuma babban mutum ne mai kudi shi kenan da kama su kawai kawai sai rubuta mata takarda a wurin ya ba da takarda ya ɗauki wani ɗaurin kuɗi kuma ya ba ta ka duba irin yadda fa ya same ta irin ha'inci da ta masa ka san ba kowane mai zuciya ba ne mai kyau zai iya wannan to sai wanda ya hau makamul ihsan ya sake ta ya ba ta wannan kuɗi yace ta je kuma ta ɗauki duk abin da nata ne a gidansa shikenan aure kam ya ƙare ba zai yarda ka riƙa ha'intansa ba yana bai san da shi da waye za su rika haifuwar ƴaƴa tare ba to haka dai kawai ya sallame ta to fa imsakun bi ma'rufin ko dai ka rike ta da kyautatawa fa imsakun ay fa alaikum imsakuhunna ba'dahu ina na daura muku rike su da kyau bayan wannan shika na biyu da kuka yi ba da tsalaki asani bayan shika na biyu laisa illa al-imsaku faqat babu wani abu sai dai ka rike kadai don ka ce ba za ka rike ba to sai dai ka sake in ka sake goma ka tafi kenan bi ma'rufi rikon kuma da kyautatawa min ghairi dararin ba tare da cutar da ita ba dukan mu nan majoratin mu kowa yana da iyali kuna dai ji abinda ubangiji yake cewa a rike iyalai ba tare da cutatar da su ba tun mutumin da yake zaune da iyalinsa yana cutar da ita wallahi in yana gani ya fi karfinta ba bai fi karfin Allah ba shi yasa Allah da ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i muna gwada kai muna daga karan hanci muna busa iska muna ja muna ji mune mune mune karshe ka ji da abin da Allah ya rufe inna Allah kana aliyan kabira in kana ji kai kai kana madaukaki ne akan ta to Allah ya fi ka daukaka ka bi a hankali in kana ji kai babba ne akan ta Allah shine alkabiru ka bi a hankali akwai wanda suke rayuwa bisa cutar da iyalansu ita ba a riƙe ta ba ta san tana da miji ba a sake ta sai ta samu wanda zai riƙe ta ba Allah ya ce fatazruha kal mu'allaqa wala tamilu kullal maili fatazruha kal mu'allaqa karka karkata dukkan karkata ka bar matarka in polygamy ne kana suna sama da daya ka bar dayan kamar gafaka wayansu Allah bai halitta musu tausayi a zukatansu matan nan dukkan su kowace ka dauko ta ka raba ta da dukkan danginta da iyayenta ka zo ka ajiye ta a wurin da ba ta saba ba society daban irin abin da take so daban irin abin da kake so daban irin duk abubuwa dai da ta saba a gidansu ka raba ta da wannan ka raba ta da dukkan kawayenta ka zo ka sake ta a gidanku sannan sai cutarwa ya biyo baya bawan Allah ka kyauta ka tambayi abu ba za ka yi ba ta samu kyakkyawan mu'amala babu sai duna rasulullahi yana cewa wadda ya fi ku a wurin Allah ɗaukaka da girma da alkhairi shine wadda ya fi ku kyautata wa iyalinsa ya ce ni kuma ni ne na fi ku kyautata wa iyali kenan ya fi mu duk duniya kenan mu kwaikwaya abun yadda yake tun daga yanzu tana kamar yaron nan da yake gabana misali amir sai ka ji a ranka insha Allahu idan Allah ya bani dama na yi aure to to na ɗauka wa raina tun daga yanzu zan yi wa iyalina kyakkyawar riko kuma ka ci abun a ranka yadda kuma in ta zo din ka yi kokari ka yi tabbiki ka abbaka kuma ya Allah na kudurta wannan alkawari tsakanina da kai in ma sama da ɗaya na ɗaura zan kyautata musu zan mutu da adalci sai kaga Allah ya taimake ka duk sanda kaga ka je wani gida ka ga wani mutum yana kyautata wa iyalinsa sai kai ka ce nayi karatu in Allah da sai nayi sama da haka ne kuma wa iyalina in kuma ka je wani kaga akasin haka wani kuma yana tozarta iyalinsa ka ce ya Allah nayi ma alƙawari insha Allah iyalina ba ita ba gamuwa da wannan irin wulakancin da wannan yake wa iyalinsa kai karatu kenan sai kaga gyara yana biyowa amma mutane suna yi wa iyalai riƙon sakainan kashi kuma wallahi sai Allah ya tambaye mu duk sanda ka maida iyalinka babu kulawa babu tausayawa babu isani haka kawai ana zaune kawai sai ka zo sai ka musu isani an fahimce ni kuwa haka kawai kana ba ka samu ne kana samu ka rika musu dalilin hali kofa na samu ka dan buɗa musu su dan samu in ka samu kofa ko kuma ka kawai ka zo ka sake su sai ka ɗan sake su amma ka ajiye su banda niri elio wala kun ya ta da sandiyam sholam haka kawai wata rana wallahi ka kirga kuɗi ya ka ba su ba shiri ba sani ba kawai sai ka ga fiskokin su malam sun zama sun sake suna murna suna fara ka samu su jin daɗi a rai haka ake so in ka samu wata ƙofa ka taimake su in ba kai din ba waye zai musu to ka raba su da iyayensu ba tare da basan maya suke ciki ba su iyaye wallahi mu ji tsoron Allah mu kyautata wa iyalanmu yan uwa saboda ta za mu je mu koma cikin rami mu je mu amsa tambayoyin yanzu su suna amsa nasu wanda ba su kyautata ba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati dukkan ku masu kiwo ne dukkan ku kuma abin tambaya ne akan kiwo musamman masu aure sama da daya wallahi ka kuskura ka ƙara mata ba ka adalci ka saya wa kanka ne tiket ɗin shiga wuta banda maka ba kai auren ba ma ba maganar mata ɗaya ba kare ka yi auren kawai ya fi ma to ina amfanin auren da kai ya sabauta ma shiga jahannama jahannama ba malam ba gun daga zauna ba kai shi ba ka je kai ka auri hurul aini a cikin aljanna ba jima ba akan ka zo ka kasa yin adalci wa iyalanka to annabi zai magana ta tashi ne mutumin da shi ne ambasado a sakatare na watsa labarai na hadaran Allah Ubangiji ya faɗa ta zauna kenan ya ce duk wanda bai adalci ya daidai ta tsakanin iyalinsa ba to zai tashi da kambale ga ya min wani ɗan aljanna ne mai kambale ɗan aljanna gefensa ɗaya shanye ƙarya ne babu wannan ɗan aljanna kaga amfanin dama zuwa irin wannan wurin kenan za mu iso matan inda za a yi bayani insha Allah cikin suratu An-Nisa inda za a kawo maganan polygamy din auren sama da ɗayan irin masu wadda za su ware wannan su bibita ba a ce ma soyayya za a ka ba wannan 50 ka ba wannan 50 ƙarya kake ba kai ta ba in ji Allah ƙarya muke yi ba mu isa ba da nassin Qur'ani walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i har abada ba ku isa ku daidaita tsakanin iyalan ku wurin soyayya ba wannan hamsin wannan hamsin ƙarya ne amma wannan da ka fi so ɗin kar soyayyan ya danne ka ka kasa yi wa wadda koma baya ne a soyayya ga waccan ɗin adalci ka kasa yi mata adalci an fiskance ni ya zama koma bayan soyayyar nata har ya shafi ƴaƴan jama ƴaƴan da kai ka aibe su dukan su a tsakon ka suka biyo ya zama wannan bai da lafiya kana rawar jiki ila asibitin ma na musamman za a kai shi wannan kuma in ba lafiya ƴaƴan wannan din gabar ko iyayyar sai ya shafe ta ƴaƴanta sai dai kawai kemis ko kuma a jiya sayo wayoyi a bata wannan kuma kan an kare kawai sai dai a jika asibiti na kuɗi aje duk wani treatment aje a yi mata intact komi to ka halaka wani ya bawa ɗansa kyautar raƙumi ko ya zo ya ce ya rasulullah ina ka baka shaida ka zama shaida na na ba ɗana raƙumi annabi ya ce shi kaɗai ka haifa ya ce a'a ba shi kaɗai ba ne eh kowane ɗanka ka ba shi raƙumi raƙumi ya ce a'a ya ce to ittaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku kuma ko maza ne ko mata ne wurin kyauta ɗaya ne ba kaman gado bane lizzakari bisul hazzil husaini a a in kyauta ne ka saya wannan dan naka end of discussion bara ka je wannan kuma ka ce bari in saya mata civic ba honda tunda mace ce daidai da daidai in kyauta ne ba fifiko tsakanin gender abubuwa ne da suke damun sai ka je gidaje tara baka samu adalci ba da ƙyar ana goma baka samu adalci tsakanin polygamy kowa dai wai shi dole dole sai ya tafi ta kawai to ya kai ka ka zauna ka ɗaura wando daidai kunkumi ka kawai ka tsaya da matarka ɗaya kamar tsuntsuwa ku rayu tare ku mutu tare ka lallaɓe ta a hankali ka kyautata mata ka samu aljanna ita ma in kai garaje sai ka kai ka wuta in ka zauna bisa cutatar da ita belle in ka ƙara kanka damuwa kam ka ƙaro wuta to aka ga garayi musu adalci tilas ne ba musabi ba a to a kula yan uwa bi ma'rufin a zauna da su da kyautatawa min gairi zarare ba tare da cutar da iyali ba au tasri'in in kuma ka san zaka cutar da su to sake su sallame ta irsalun lahunna bi ihsani ka sake su ka sallame su da kyautatawa shi din ma ba ka sake ta da duka kana jiganta takadda harbi naushi turi ta tara barmin gida na kar ki kuskure da an same ki nan gida ina ihsani nan saki da fasadi sunan sa wannan kaji sakafa Allah yace amma ka bi ihsani tasri'un bi ihsani ka sake da kyautatawa da mutuntawa in zada balakatan ukra in ya ƙara saki ɗaya to a batta ha shikenan ya zama saki bati ka sa musulunci akwai sakin da za ka yi wa mace fa malam wanda ake cewa ba'i ni ko kana sakanta take ba za ta idda ba to take kana sakanta za ka yi auren kanuwarta a take kana sakanta za ka yi ɗaura wa kanuwarta uwa ɗaya ko kanuwarta uba ɗaya ko ƙaniyar kanuwar ta uwa da uba da suna raye yanzu yanzu ka sake ta kuma ka auri kanuwar ta shine sake bati ba'i ne sake ba'i ne yana na aya fiku ai duka mun karanta ko fala ilu lakum bayyalata a gare ku ayyuhal azwaju ya ku maza an takhudhu mimma ataytumuhunna ku karbi abunda cikin abunda kuka basu minal muhuri na daga sadaqoki shay'an ku karbi wani abu daga ciki la yajuzu lil rajuli bai halatta ga mutum an yi tsallika imra'atan ya saki mace wa ya kuzu shay'an min mata'iha ya karbi wani abu daga kayanta da ya mata na laifi allazi a'ta laha qabl wanda ya bata kafin aure din kafin a kawo ta ba muna kai laife ba akwatuna ko kace to duba fita dama aini na sayo kayayyakin to tunda mun rabu a jiya su kawai bai bai halatta ba shi yasa can cikin suratul nisa'i Allah ya ce wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu mimma fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu butanan wa idhul wa ithman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza wa akhadna minkum mithaqan ghaliza kai ka ji fa ka ji Allah yadda yake magana malam Allah ta wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin kana zaune da matarka ne ko matanka biyu ko uku ko daya sai kaga wata mace kaga kuma nan duniyar ba za ta iya haƙuri ba sai ka auri wancan kuma ɗakin in mata in mace ɗaya ne ɗaki ɗaya ne kake da shi baka da na biyu da za ka sa wancan in su biyu ne kuma ɗaki biyu ne kawai ba na ukun da zaka sa waccan in su uku ne daki uku ne kawai baka da na hudun da zaka sa waccan su zama hudu sai ka zo sai ka saki daya zaka canja da waccan kaji Allah fa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin in kuka nufi za ku canja wata mata da wata ta gida sai kuka zo kuka saki ɗayar in ma ita kaɗai ne in ma su biyu ne ka saki ɗaya don ka kawo ta ɗakin wannan Allah ce wala taqudu wala taqudu mimma ataytum min shay'a wala taqudu mimma ataytum ai wala taqudu min shay'a a'a wai da mutum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum idayunna kintaran fala taqudu min shay'an yawwa ya zama kun bawa ɗayansu lefen da ya kai fanci ka teku to kare sama mana an yi bumalaga ne wai ana guda ma mata ana ba su abin da bai da iyaka kawai duk duk kayan kuɗin da ka kashe ta isa kai fanta fitikar teku to kare sama ne wai ashe babu iyaka abin duk da kake da shi kana iya yi wa mata auren aure kar wani ya zo ya yi wani kaya ka zo wai an yi akwati set sha biyu to sai ne zai kai wannan kudin ne a sa kudi a tula su har su tokare sama to Allah ya faɗi haka in tsaran kenan Allah ya wala ta ku min shay karka da ka karbi komai a cikin wannan kayan da ka mata Allah ya ta ku nuna yanzu karban kayan wani abu za ku yi a ciki butanan dan ƙarya wa izman da zurbi mubinan wanda yake a filin zurbi Allah ce wa kai fata ku dunahu ya za ku yi ku karɓi abin da kuka yi musu na lefe wa kadaf zai ba'dukum ila ba'din bayan junan ku da kai da ita kowa ya biya wa juna bukata kun kwanta kun ji daɗin juna to ka jira karɓi wani abu wanda ka mata na lefe don za ka canja ta da wata Allah ce wa akazna minkum misaqan galiza bayan su mata sun yi riki wani alkawari na zama da ku alkawari mai kauri mai karfi wanda ku maza ba ku riƙa ba ko kai ma ka riƙi irin alƙawarin da ta yi wai ka san alƙawarin malamin tafsiri suka ce wai lokacin da kuke kwance da matarka abin da kuke nan yake ce ka ga ka ga yadda muke yin nan duk duniya na rantse ma da Allah ba zan yi haka da kowa ba sai kai kai ma haka kai wannan alƙawarin a sai ka koyi sauran matan in ba za ka yi haka da kowa ba sai ita sauran mata ka sallame su ai da Allah kai ma kai wannan alƙawari wanda ta yi cewa ba za ta yi haka da kowa a duniya ba sai kai kai ma kai haka a ko gobe ko jibi ana tsammanin za ka yi in ba ka yi yau ba ma kaga ba kai wannan alƙawarin ba bayan wannan alƙawari da suka yi muku sannan ku zo kuma kuna sakansu da wulakanci ku kwace dan abin da kuka yi musu na laife to shine nan Allah ya maimaita in ka saki mace kar ka ce za ka kwace wallahi akwai masu yi inda babu Allah bare ce kar ai ba akwai masu yi wala yahillu lakum an takhudhu min mimma ataytumuhunna min al-buhuri shay'an لا يجوز للرجل أن يطلق امرأة ويأخذ شيئا من متاعها الذي أطالها قبل إلا أن يخافا سيدي إن azzaujani su mazan sun ji tsoron Allah ya kima hududallahi sun ji tsoron ba za su iya tsayar da dokokin Allah ba a auren da in sun dawo din ma ba za su iya tsayar da dokokin Allah ba za su ci gaba da damben da suke yin da zage-zagen da cin mutuncin juna din in sun san ba gyara za su yi ba to kar a dawo a rabun kawai a yi na uku a watsi kawai a nan akwai wata kira'a a cikin saba'iyai wadda take wa in kiftumu illa ay yukhafa akwai kira'a haka illa ay yukhafa Allah ya kima hududallah akwai wata ma sha zati amma mai ta mai ta ba ya ba ba ya kafa ba eh da ta akwai ta amma sha zati sai dai illa ay yakafa azzawjani sai dai maza miji da matan sun ji tsoro Allah ya kima hududallahi cewa ba za su iya tsayar da dokokin Allah ba a auren in ma sun dawo kenan illa idza kana sababu sababu talaqi sai dai ya zama sanadin sakin nan annahuma khafa min annahuma la yuqimani hududallahi sun ji tsoron cewa ba za su iya tsayar da dokokin Allah ubangiji subhanahu wata'ala ba fa in khiftumu Allah yuqima hududallahi idan suka ji tsoro cewa ba za su iya tsayar da dokokin Allah nan ba fala junaha alaihi ma fi mabtadabbih babu laifi a gare su miji da matar din cikin abin da za ta fanshi kanta da shi mace ce tace ana zaman zama ita ce wane da Allah ka yaƙuri ka sake ni lafiya kawai na gaji da zama da kai ya ba da baki ina ta ce fa kawai ni na gaji da zama da kai suka juya samar ƙasa da taɓai wayewa duk suka shiga abin yake shi kenan suka ce to kin san ai irin wahalan da na yi lokacin da na aure ki sai ki mayar min da wahala na shi ake cewa hulɗu ga yana abadi tun daga risala akwai babin hulɗi ko kitabun nikahi akwai babin hulɗu yadda kuka karanta babin ila'i a karatunmu na shekaran jiya ko to yau kuma ga babin hulɗu mace ce kawai za ta ce ta ƙi mijinta yau daga yau kawai ya sake ta shi ne kake ji ana cewa da fulatanci da jai lamur oyobi shaida gaimu shaida gaimu wai kudin iyayya shi ne kulu to idan ya ce ki biya ni haƙƙina da na kashe na aure nawa ne ka kashe ya kin sani ai a lokacin kaza na kashe misali dubu ɗari uku na kashe amma kin san dai in iya yadda a dubu ɗari uku shi kenan sai tambayar masa sai in kuma yace a'a lokacin da na kashe dubu ɗari uku na auri irinki to a yanzu a irinki da na aura a yanzu dubu uku bai isa ya auro mini irinki a da ba yadda na aure ki a da in zan samu irinki to dubu ɗari uku da na kashe miki ba zai ba sai dai in na kashe misali ɗari biyar a yanzu kam to haka in zaki bani ɗari biyar in auro ta shi kenan in ta yadda ta ɗauki ɗari biyar ɗin ta bayar ba sai ya ce na saka ba miƙa kuɗin mujarradin suna shiga hannu sai yana karɓa kawai aure ya mutu e ba wai sai ya furta ba shi ba a buƙatar wai sai ya ce na sake sakin kenan kuma abun mamaki ba bari ka ji in ji malamai na fuka hawo da za ta riƙo wani abu haka ta yayyanka wasu takardu na ƙarya ko da takardun kwali ne sai ta riƙe su ina kuɗin ka eh to ga su maimakon ka ce ki buɗe tukunan mu duba in kana son zaman lafiya ka ce ka buɗe ka ga kuɗi kuɗi ne eh don ko wani abu ne haka ta rufu rufa shi haka sai ta ga kuɗi ga abun tsiyanka karbi kuɗin ka ɗayan ka sa hannu wallahi kana karɓa ko daga baya ka ga takardi ne wallahi auren ba babu shikenan an gama don ka ga takardun kwali ne ko na takardun tsire ne ta yayyanka rufa a cikin wani abu kawai ta miƙa ma in dai ka karɓa shi kenan aure mutu ba za ka dawo ka ce ni za ki rena hankali takardun iran za ki bayan ki ce da kul'i babu ya zartu to sai a kula in kafin a miƙa ne ka tabbatar da me za a miƙo ma tuku Allah ma kiyaye mu da irin wannan kawai kawai shi kenan kawai to ana zaune kawai malam matarka da kai kuka yi soyayya aka gama ku kawai rana ɗaya ta ce ta tsane ka kawai nan duniyan kawai takarda kawai take bukata sai aiki ya ɓaci aiki babu laifi yayi haka din ta sai kanta ta fanshi kanta fi mafsadabbi babu laifi cikin abin da za ta fanshi kanta da in kana rajulu la yuridu talaqan ra'atahu in mijin ya in kana rajulu la la yuridu talaqan ra'atahu talaqan ra'atahu wal mar'atu nashazat wa abat al baqa'a ma'a zawji حتى تحقق أنهما عجزا عن إقامة حدود الله بالبقاء معا فيجوز الخلق abin da karatu ya ce idan kanar rajulu la yuridu talaqa mar'atahu mutum ya zama baya so ya saki matarsa wal mar'atu nashaza ita ko matan ta taki ta tada kayar baya shine nashazat wa abatil baqa'a ma'azzauja ya taƙi ta wanzu tare da mijinta hatta ta haƙaƙa annahu ma ajaza an iqamati hududillahi har aka tabbatar dai su din nan dukan su bi sun gagara tsayar da dokokin Allah na zaman aure bil baqa'i ma'an tare da wanzuwa tare su zauna su su ci gaba da zama tare to fa yajuzul khulu nan gurin in taƙi ta tada ƙyar baya din kamar yadda nashazat din ai wallati takafuna nushuzahunna daga shine ai to sai ai kullu kawai an taftadi almar'atu nafsaha sai mace ta fanshi kanta min alfa'li daga mijin nata bil mali ta bada dukiya sawa as-sadaqi daidai da sadaqin da ya bata au aqalla ko kuma ma ko kasa da haka ne yace sadaqin ki dubu ɗari ne na bayar amma kawo 80 kawai in ta bayar shikenan au aksara ko kuma sama da sadaqinta ɗari na bayar amma ya kin ninka in kina so in sake ki auren mu ya rubu to sai ta bayar au aksar haza au aksar kai haza huwa sababu fil khul'i wannan shine dalili na khul'i to za ka wani hadisi ja'at ihdas sahabiyat ja'at ihdas sahabiyat daya a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ila nabi sallallahu alaihi wasallam wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanat salihata ta kasance macen kirki mutuniyar kirki qalat lahu sai ta ce masa ya rasulullah ana zauji la anqumu min dinan ni mijina ba na kinsa saboda wai ai bayi da addini mai addini ne wala shay'an ba na kinsa dan yana da wani abu mummuna ko kaɗan wa ya ƙumu bil wajibi yana tsaye da duk abin da Allah ya wajabta masa yana saukewa a kai ne wa ya ƙumu bil wajibi alaihi yana tsaye da dukkan wajibin da Allah ya ɗaura masa a kai ne illa anni lam a'id uhibbu sai dai ni gaskiya kawai ba na son shi kawai daga yanzu nan ba na son shi na tsane shi kawai mace ce fa take ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunanta Jamilatu yar abdullahi bin ubayyin ibn salul a karka ji an ce yar abdullahi bin ubayyin ibn salul ka dauka munafuka ce babanta ne munafiki ai yana da ɗa mai sunansa abdullahi bin abdullahi bin ubayyin masoyin manzon Allah ne wanda ya zare takobi yace zai kashe uban kan akan wani ya je kashe shi tunda shi ya kashe shi tunda makin annabi ne to yasta ce matar sabitu ibn Qaisin ibn Shammas ne wannan labarin da za a bayar dai da sabitun akai a tara hankali a ji labarin da kyau ya Rasulullahi mijina ba na insa don wani wai ko don bayi da addini ko kuma wani abu babu wani abu kawai ni ba na son shi ne kawai qala laha masababu fi zalika sai annabi ya ce ha to me dalilin da yasa kike kinsa to tunda dai ba addini ne bayi da shi ba ba komai ba kan meye baki son shi qalat la shay'a wallahi ba komai ya rasulullah illa anni ra'aytuhu muqbilan ma ashabihi tace sai dai kawai wata rana kawai ina zaune sai na gansu tare da abokanansa sun fiskanto inda nake fa nazartu ilayhi a taran khalifa a ji labarin nan muhimmi ne za ta faɗi abin da ya sa ta tsani mijinta ne ya sa ta cewa annabi kawai a raba su ta tsane shi ta ce babu wani abin da yana da addini yana duk haƙƙi yana saukewa kawai abin da ya sa inni anni ra'aituhu muqbilan ma ashabihi wata rana kawai ina zaune sai na gansu sun kin karo inda nake shi da abokanansa fa nazartu ilayhi sai na dubi mijina fa idza huwa aqsaruhum sai naga shine dan gajeren su dukansu sun fi shi tsayi naga mijin na shi ne dan guntu a cikin su wa abawhum wajan naga dukkan su sun fi shi kan fiska miji na shi ne fiskan sa bata kai nasu ba duka abokan kyau walakin ma ra'aytu fi shay'an yunkar sai dai ban ga komai ba a na hali kam da ɗabi'a da addini wanda za a za a yi inkarin sa komi nasa abu mai kyau ne halinsa amma wannan kawai guntancin nasa da naga dukkan abokanansa shine dan guntu a cikin su sannan kuma bai da bai kai su can fiska ba duk sun fi shi can fiska na ce yanzu wannan shi namiji na kawai illa anni kawai la abqa ma'ahu kawai ba zan iya zama da shi ba gaskiya daga kallonsa da nayi cikin abokanansa na ganshi da wannan yanayin kawai daga nan na ji na tsabe shi kawai qala rasul sallallahu alaihi wasallam sai babban manzon nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace asdaqaki bimalin ya ce to na ji shin ya baki sadaki da wata dukiya da ya zo aurenki qalat na'am sai ta ce kwarai ya bani asdaqani bi hadiqati nakhlin sai ta ce ai lokacin da zai aure ni sadakin sa gonar dibinai ne gona ta dibino ya bayar da sadaki na qala turjina ilayhi hadiqatahu annabi ce to naji zaki iya mayar masa da gonansa da ya bayar na dibinai qalat na'am wa uzidu alaiha ya sulla zan mayar har zan ƙara ma da wata gonan ma in yana so kai kaji ƙarshen ƙi kenan ba ma gonan kaɗai ba gonan da kuma wata kamanta saboda samu da su da kawai
qala sallallahu alaihi wasallam annabi yace raddi ilaihi hadiqatahu a'a ba hakin kara ba mayar masa da iya gonan san kawai faraddatil hadiqatu ila zawji sai ta mayar da wannan gona zuwa ga mijinta Sabit ibn Qais ibn Shammas an gane shi ko kadibin manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukar radda aka saukar da yayin ladina amara tarfa aswatakum fawqa sautin nabi din nan ya rufe kanta yace kawai shi kam ya halaka da shi ake mutum ne mai kwakeggen murya yana magana ƙasa ƙasa zaka ji shi kaman yana ihu ne muryarsa a fashe take tun da yaji Allah yace kar kuskura daga murya gaban manzon Allah yace ya halaka kawai wannan ayoyin kansa suka sauka kawai ya halaka ya zama dan wuta kawai shi kam ya bunu aka ce duk wanda ya daga murya sama sama da na manzon Allah ayyukansa za su rushe na na alkhairi to daga baya annabi ya kira shi yace a dan aljanna ne ta yi larura ce ba haka yake so ba dole ya same shi haka din Allah ne ya halice shi haka so ta mayar masa da faraddat faraddatil hadiqa hadiqata ila zawji ta mayar da wannan gona ga mijin nata wa dulliqat sai aka sake ta hadha huwa al-aslu fil khul'i wannan shine asalin khul'u babin khul'u da ake karanta a babukan wato wannan fiqhu din nan tilka hududullah tilkal ahkamul mazkuratu wannan hukunce-hukunce da aka ambata a baya din nan hududullah ai dokoki ne na Allah fala ta'taduha ya ku musulmai kar ku yadda ku tsallaka waɗannan dokoki na Allah wa man yata'adda hududallah duk wanda ya tsallaka dokokin Allah fa ulaika humuz zalimun wannan sune azzalumai aha fa inda Allah ka
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
فإن طلقها فلا تحل له فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ubangiji subhanahu wataala zai kawo mana hukunci na cewa to yanzu tunda an yi sa gate in an yi saki biyu ana da dama shi ne kadai ake da dama a yi kome da mace to idan kuma aka tsara fa to shine zai bamu hukuncinsa Allah ce fa in tsallaqaha idan mijin ya kuskura ya sake ta saki na uku kenan to fala ta hillu lahu min ba'd ba za ta halatta ba gare shi ya sake dawo da ita gidansa hatta tanki zaujan gairahu sai ta sake auren wani miji ba shi ba tukunna wa in dallaka fa in dallaka ha idan wancan mijin da ta aura kuma ya sake ta bayan ya aure ta bayan ta fita gidan mijin da ya sake ta ukun nan to fala jina alaihi ma nan kan babu laifi tsakanin su da wancan miji na farko da ya sake ta wannan na biyu aure tan babu laifi a gare su an ya taraja'a su dawo su sake yin aure an ya taraja'a in zanna an yuqima hududallahi amma fa in suka tabbatar za su tsaye da dokokin ubangiji cikin auren da za su sake yi bayan saki uku din tilka hududullahi wannan dokoki ne na Allah yubayyinuha yake bayyana su li qaumin ya'lamuna ga mutane wanda suke masu sani to anan Maulana Shehu Ibrahim jalla ta'ala anhu yayi mana sharhin wannan aya yake fa in tallaqaha idan ya sake ta ai azwaju ai mijin nata ba'da ba'da sanataini bayan shika biyu da aka yi din nan to fala ta illu lahu min ba'd ba ta halatta a gare shi bayan wannan shika a talqatu thalitha shika na ukun nan ba za ta halatta gare shi ba a ta tankiya zaujan gairo sai ta auri a ta tankiya ai ta tazawwaja zaujan sai ta auri wani miji daban gairahu ba shi ba ka san ba abin da mutum ya tsana ka ban wani ya kwanta da matarsa ko kai kana so matar ka ba ta sunna wani ya je kwanta da ita to tunda kai wa Allah abin da baya so Allah baya son shika tunda ka masa abin da baya so shi kuma sai ya saka kai ma amma abin da ba ka so sai ka sake ta wani ya je kwanta da ita irin kwanciyar nan da kake da ita kai kadai din nan tun da ka aure ta to sai wani ya je kwanta da ita ai maganin ka wani in ya yarda fa ya sake ta Allah ta hada su ya sake ta kan nan ka sake samun ka aure ta in ko bai saka ba shikenan ka ka ka ka rabu da ita kenan magana ai karu kuma in ya sake ta fa ba eh kawai don ka saki mata saki uku sai ta je ta aure wani da ta aure shi an daura aure kenan take to na sake ki sai ce na sake ki to ba za ta dawo ba ka aure ta ba zai yi ba sai in sun kwanta tukunna bayan kwanciyar ma sai in gabansa ya an samu ɓuyan hashafa fil farj in ba haka ba ko kwanciyar ne dole sai hashafa ta ɓuya kwanciya dai wadda za ta iya sabautar da samun ɗa ko makamancin haka in ba haka ba ko ya sake ta bai yi ba sake ba zai yi ka aure ta ba kuma har ma aka yi sabani a mazabobi shin wai yanzu mutum ne ya saki matarsa uku sai dai sai ta aure ta auri wadda bai balaga ba wadda bai balaga ba shi in zai iya kwanciya da mace ya kwanta da ita yayi ko kuma sai baligi ne in ya aure ta tukunna ka sai halatta mutumin da bai balaga ba ya aure yaya abin yake bai yi ba a mazabar malikiya muna da saddin zari'a ce sai an samu baligi ya mijin ya zama baligi ya kwanta da ita kwanciya sosai ya sake ta shikenan amma in wani yaro ne wanda bai kai ma'ana bai balaga ba ko ya zai iya kwanciya da mace in ya kwanta da ita bai yi ba amma shafi'i radiyallahu anhu yace in dai yaron zai iya kwanciya da mace ya kwanta da ita kawai yayi in ya sake ta magana ya kare a shafi'i kenan masabar shafi'i in ya sake ta ma shi wani mijin wa ya ba'aha sai ya sadu da ita tsunna in ya aure ta ma'ana sai ya sadu da ita كما في الحديث كما يبدو حديث الذي رواه الشيخان ودع الإمام البخاري الإمام مسلم سكر روايته يروى an ruwaici hadisi annamra atan cewa wata mace mina sahabati daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu bangaren mata kenan jamila tan wata kyakkyawar mace ja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙalar sai ta ce inna zauji ɗallaka ne salatan ta ce su lai mijina sake ni shika uku wa batta ɗalaƙi kuma ya yi min shika ɗin bati wata zawwajar ya yanke ma'ana aure tsakanin mu kenan wata zawwaja ni rajulun akhar sai wani mutum na daban ya sake aurata fa wajadtuhu la yaqdiru an yatiyani sai na samu mijin da na aura na biyun baya iya zake ni baya iya zake mini biya min bukata mana ta ce fa inna ma ma'ahu mislu hadbatis saumi ta ce babu wani abu wai tare da shi sai kaman wani abu wai kaman dan gezan gwado an gane gezan gwado ma'ana wai wai babukkel godore bukkel godore kaza abin nan borgo godo irin wanda ake yi din nan godo ba ana samun wasu yan geza geza ba karshen sa to wai abun na kan gaba ɗaya bai ciwo kamar ɗaukin gezan godo ba wai kamar lokoni haka to bai shige haka ba kawai ba zai iya biya min bukata ba inna ma ma'ahu fa inna ma ma'ahu mithlu hadfati thawbi kamar dan gezan godo fa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace turidina la'auda ila zauji alladhi abatta talaqaki da kina nufin kina so wai zaki koma wurin mijinki da ya miki shika ba tidin nan haka kike nufi la annabi ya ce ba zai yi ba ai tunda kin ce baya iya kwanciya da namiji ai da mace ya biya mata bukata to ai auren da kika yin nan ba zai iya me da ke gidan wancan da ya sake ki ba a wani hadisi an fitar da sunan matar da mijinta da ya sake ta wancan din sunan mijin rifa'atu ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana so ta koma gidan rifa'atu ne ita to ai ba zai yi bala hatta ta zuki usailatahu wa yazuka usailataki hadisi ne kuma hadisin na Aisha ne Allah ya kara mata yadda radiyallahu anha bukhari ya fidda shi muslim ma ya fidda hadisin shi kenan yace ai ba zai yi ba sai kin ɗanɗani zumansa ya ɗau ɗanɗani zumar tukunna an yi kwanciya irin yadda muka faɗa a baya yani aljima sai kun tara tarawa na haƙiƙa matan nan sai ta kama hanya ta tafi Ka- kowa dai ya ji magana ta fara ko ga irin yadda ne yanayin mijinta yake kaman wani dan abu kaman jelan go- godo ba a iya biya wa mace bukata annabi ya ce to ai don ya aure ki in ya sake ki ma ba za ki koma wurin wancan mijinki ba saboda bai iya kwanciyar da zai iya sabauta ki iya komawa wancan mijin ba gurinsa ba fatat filgadi washe gari matan nan ba sai ta dawo ba fadan manzon Allah ta sallam wa qalat ta ya rasulullahi ta sallam fa qala li rasulullahi ta sallam ta ga manzon Allah wa qa ma kun ma kunta taqulu li ya sallallahu abin da ka faɗa jiyan cewa wai hatta hatta ta zuki usailata huwa zaqa usailata ki innan sai kin dan dan zuman sa dan dan zuman kin nan wallahi abun ya faru ya rasulullahi tsakanin da shi ne kai ka ji fa wai ya faru zaƙa minni wa zuktu minhu ya ɗanɗana daga gare ni, na ɗanɗana daga gare shi kai kaji ba haka fa jagorori suke fama da mabiya renin hankali malam wallahi ƙarara renin hankali jiya jiya ta zo ta ce ga yanayin yadda abun nasa yake bai zai iya biya wa mace bukata ba har ma tana tozarta shi kuma yana gaban fasa bai yana wurin akwai riwayan da na gani yana wurin take faɗi kai nan din ma za ku ji za a iso inda zai bayani na ga shi Ibrahim ya kawo magana sai ya ɗanɗana na ɗanɗana an gama to wannan reni hankalin kana yanzu ko a yanzu ni ka zo ka gami haka yanzu zan yadda balle manzon Allah ta sallam qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce kazzabaki qawlukil awwal yace maganan ki ne farko na jiyan nan ya ƙaryata ki ta dauka annabi ya ah shikenan tunda ya faru ai magana ya kare zaki iya koma wurin wancan annabi ya ce to maganan ke na farko da kika zo kika gaya min jiya ya karyata ki tunda kin ce jiya ma ma'u illa had ka had bati taubi ko ba bukkel godore wai gaban nasa wai kaman jelan godo daga kin maganan jiyan nan ya karyata ki tunda ba zai iya ba to ya aka yau yayi annabi ya ce kazzabaki qaulukil awwal maganan ki na farko din na ya karyata ki ya karyata maganan ki na yanzu inna ma ma'ahu mithlu hadbatit tawbi ce wanki wai bayi da wani abu na al'aura sai kaman jelan gudu famana har rasul sallallahu alaihi wasallam min al'audi annabi sai ya hana ta komawa zuwa ga mijinta din na farko din ila zawjin awwali rifa'a din kenan annabi ya hana ta komawa wurinsa wa zawju thani miji na biyun kuma allazi allazi da'at annahu ajizun wanda ta yi da'awan wai shi din gajiyayye ne baya iya biya mata bukata din an jima'i daga tarawa da ita din kala yana gaban annabi sai ta ya rasulullahi sai kala ya rasulullahi sai ta ya rasulullahi ma azzabaha ma azzabaha ya sallallahu wannan mata mamakin irin sharara ƙaryanta da take cewa ba na iya yi mata kaza kaza kaza mamaki sharara ƙarya irin na wannan mata inni an fudu haka nafdil adini to sai a haƙuri tafsiri muke karanta e dole za mu yi bayani ya ce ai ya rasulullahi kamar dai kawai ka ce kaca kaca nake yi da ita har kamar haka ne ya ce yadda ka san ake jememmen fata haka nake dawo da ita ita ita shiga hannuna shi ne maganar kenan eh shi ne maganar ta ƙarya take maƙaryaciya ce ya rasu lallai yadda ka san jememmiyar fata haka nake dawo da ita da daddare to haka ne shi ne maganar kawai karatun kenan abin da yake kenan eh inni an kuduha ka nafsil adini fa ja'a bi waladaini waladatkuma lahu mijin sai ya dauko yaya guda biyu ya kawo gaban manzo Allah ya rasu ga ƴaƴan da ta haifa ma da ni da take cewa ni ba na iya kaza kaza ƴaƴa biyu ta haifa min qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce hazani alwaladani ashbaha bi abihima min al-ghurabi bil ghurabi annabi ce kai wa'annan yara guda biyu sun fi hankaka yadda hankaka yake kama da dan hankaka kamansu da ubansu ya fi irin kaman hankaka da ɗan hankaka. An gane? Ai, hankaka in ya fi ɗan hankaka in ka gan shi kawai yadda ka san hankaka babban kawai da ɗan kankani. Wurin kama, rabi fari rabi baƙin nan haka ‘ya'yan ma. to shi ne annabi ya ce fi- fiye da yadda kan- han- hankaka ke kama da ɗansa haka wannan ƴaƴa suke kama da mijinsu wannan a ce yanzu ba shi ne babansu ba ta yaya ya haife su to in baya iya hakewa mace zakewa mace wa hiya kanat tuhibbul aud ita dai ta zama tana so ne ta koma ila zawji al awwali zuwa ga mijinta na farko ka san haka abin yake haka wani- wata ma- matar in tsautsayi ya faru mijinta ya sake ta suka rabu sai ta zo ta aure wani ta dauka za ta je ta samu fiye da abin da take samu don aka zo eh, musamman irin wannan irin wannan matsala in ya kuskura wanda ta aura na biyun ya kasa wancan to ya bunu tsawon zamani wulakanci zai ta gani aurinta kai kuma in ba ma tsautsayi ba me zai kawo ni gidanka haka kullum zuciyanta yana gidan wancan miji kai kam kawai kana dai zaune da eh, gangan jikin ne zuciyan yana kan fa mana har rasulu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya hana ta koma gidan wancan miji wannan shine ake cewa auren kisan wuta ko sai da Hausa eh, ful- fulati- fula- fula- fulani kuma suna cewa dam diwal wannan mijin ya saka yake je da gangan ki daura aure don ki kashe auren in an kwanta da ke yake dawo ki koma wurin miji wancan Ya- mace tana yi miji ma na yi an gane miji na yi mace tana yi mijin ba a sani ba kawai sai je zaga ya samu wani ka san in ka kuskura ka saki mace saki uku to jaraban sonta da Allah zai daura maka kuma duk duniya ba wanda zaka so irin ta ma ai ba karamin hatsari bane sakin mace mace shika- shika uku soyayyar duniyar nan duk za a ɗaura ma kanta ko ga shi a haramun ne dole sai ka je ta aure wani to wani mijin zai gagara hakuri sai je magantu da wani ya ce duk Allah ka je mana ka aure ta zan baka nawa zan baka ai jinga ya biya wancan din sai ya je aure ta don ya saka in wawa ne kenan sai ya biya ka ka aure ta kawai sai ka- sai ka manta da shi ai ta tafka shari'a kawai gobe ma ya sake to watan kuma ita ce mai son komawa sai ta sai ta je ta ta ta eh, ta ta biye biye ta aure wani da nufin in ta je ne sai ta fita shi bai sani bai je aure ta Allah annabi tana yana kwanciya da ita ita ta birki ta ce nan duniyan ya sake ta kawai tana so ta koma can to duk ana yi ta wurin mazan ta wurin matan duka wannan da yayi annabi ya hana ta koma yace ba zai yiwu ba kisan wuta ne don haka bara ki koma aure wannan auren fatat fi zamani abi bakar annabi har yayi wafati bata koma ba sai ta zo zamanin sayyidina abubakar ta zo wurin sayyidina abubakar wai tana so ya mayar da ita gidan wancan miji fa mana ha abubakar abubakar yace ai ina nan kika zo wurin annabi ina nan a fadan annabi kika zo ya hana don haka ni ma ban isa ba fa atat fi zamani umara sai na abubakar ya yi shekarunsa ya yi wafati sai na umaru ya hau kalifanci ba ta gaji ba sanda ta zo ka ka duba kiyayya fa malam zamanin annabi har ya yi wafati sai sai na abubakar har ya gaba zamaninsa kiyayyan nan tana nan washe ta fitar dai wata mata a tafsiri na gani wata tana kwanciya da mijinta tana wata tana gani kamar bakin kare take kwanciya da shi saboda tsabar kiyayya kai kuma ka ci gaba da zama da ita ka lalace ai ta zo zamanin sai na umaru faƙala umara ka san ba a wasa kusa da shi shi sana umar ya ce hadartu maji'aki lil rasul sallallahu alaihi wasallam na halarci lokacin da kika zo fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wali abi bakrin na ina nan kika zo fadan abubakar wala in aratti al'auda ila zojiki wallahi in kin ce sai kin koma wurin mijinki al'awwali na farkon nan la arjuman naki zan jajjefe ki sai na zan miki rajam shi nan daga nan kawai gem din ya kare daga nan kawai halawa shi eh to ina ga eh, ya- ya kare mun gama aya hmm ta ta take zaujan gara wa inda Allah daha azzawju sani in miji na biyun ya yadda ya sake ta to eh, eh, ta Allah ta faru ya sake ta fala juna alaihima babu laifi a tsakanin su ah, azzawjati wazzawj wazzawjil awwali miji matar da kuma mijin farkon kenan babu laifi mijinta na farko wancan kenan in har wannan na biyun ya sake ta an ya taraja'a su koma su yi aure ilan nikahi zuwa ga aure in zanna in suka tabbatar eh, Allah eh, ayyuki ma hududallahi za su tsaida dokokin Allah wa tilka hududullahi waɗannan dokoki ne na Allah yubayyinuha yake bayyana su liqaumin ya'lamuna ga mutane wanda suka eh, wato masa- wanda suka sani akwai bayani mai tsawo sosai mai muhimmi amma lokaci yayi ba za mu samu yi shi ba watakila a fassarar aya na gaba za mu shigar da shi gobe shine hukuncin da yawanci yanzu ake samun matsala wato kaji mutum ya saki matarsa shika ɗaya shika ɗaya uku ya faɗa a lafazi ɗaya ce na sake ki saki uku a yanzu akwai wanda suke cewa wai wai bai saku ba ta saku ba to za mu insha Allah wannan hukuncin dole ne mu yi bayanin sa saboda malaman tafsiri sun yi bayanin sa a ƙarƙashin wannan aya in Allah ya kai mu gobe muna cikin masu rai insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa na ga lokaci yayi har ya gauta wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe mana barkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ga kamar takarda ne duk da lokaci ya tafi dai ai hakuri wannan na ce assalamu alaikum malam da fatan an sharuwa lafiya malam muna tambaya ne wai in mutum yana azumi sai ya je ya yi wasa a ruwa sai ya sha ruwan ya kenan labarin azuminsa take so ya shiga ruwa yana wasa in dai ganganci ya shiga ya sha ruwan in dai ganganci ya shiga wurin shi ya san yadda ya sha ruwan in ganganci ya shiga to kafara ne amma in kuskure ne a kuskure mutum ya ci bai sani ba to biya ne kawai zai ala ayi halin da azumi kan ya karye inda ya sha to sai a duba kuma wani irin sha yayi ta gangan ne kawai ya rika nitsewa a ruwan da gangan ya sake nitsewa ya sake nitsewa wai don shi ya gwada shi ya iya mulewa har dai kawai ruwa ya shiga to kaga amma in kuskure ne ba komai don mutum ya ci a jisa kuskure ba komai na kafara sai dai ya biya kawai اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين